والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalam khairil anam wanda fadilatu sheikh al-imam al-hafiz abu muhammad abdul gani bin abdul wahid bin ali bin surur al-jama'ili المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى ayau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai dai kafin nan akwai wani mai tambaya da ya ce ina matsayin sallan wanda yaro ya yi masa fitsari a jikin tufafinsa idan mutum yana sallah yaro ya masa fitsari a jikin tufafinsa ta yi sallah ta riga ta lalace saboda najasa sai dai idan lokacin sallan zai kure in lokacin sallah zai fita musamman mata da wannan za su iya karasa sallah haka akan su bari lokacin ta fita sannan daga baya su ce za su sake maimaita sallah mai dama su mata sun fi fiskantar gire-giren waɗannan matsaloli tana goye da yaro yaron da yake ya fara cin abinci musamman irin wanda muka yi bayaninsa a can baya to don haka sallah ta lalace wannan kuma ya ce ina matsayin addu'o'in da ake yi bayan an gidan da sallah addu'a a dunkule ko liman ya ce a kawo salati goma yi kaza ina matsayin wannan ya ce saboda ya ga waɗansu masallatai da yake bin su sallah suna yin haka malamai sun yi bayani cewa haka ba daidai ba ne kowa idan an gidan da sallah ya duwansa sai dai addu'o'in ma da ake yi ana du'a'u ibada ce addu'o'in ibada ba du'a'u mas'ala addu'o'i na roƙo ba kuma daidai abin da za mu karanta yau kenan insha Allah ta'ala irin addu'o'in da annabi ya karantar da zikirorin da annabi ya karantar waɗanda za a yi su bayan an gidar da sallah amma batun ka roki wani abu to malamai sun ce wannan an baka dama ne ka yi cikin sallah ko menene kana yi roka matukan babu barna a ciki babu ta'addanci a ciki a lokacin da ka yi sujada sallan farilla ko sallan nafila lokacin da aka yi tahiya aka yi salati wa annabi kafin ka yi sallama a cikin sallan farilla ko sallan nafila sai da ya kamata ka sani idan a sallan farilla ce liman ya yi sallama ko ya aikin gaba to dole ka yanke abin da kake ciki kamar misalin kana sujada kana faɗin damuwanka sai liman ya mike ko kuma liman ya taso ya zauna to kai ma sai ka taso ka zauna ba za ka saba masa ba amma ka ga yin a sallar nafila ce to kana iya ɗaukar lokacin da za ka ɗauka kana addu'o'inka idan an gidan da sallah to ga abubuwan da annabi ya karantar a yi babu babi na musamman a zikiru aka ba salati zikirin da ake yi bayan an idar da sallah eh hadisi na 132 amma yau na ji lafikan yana kara haka kaman an kara ki ne ko me jiya ba haka yi ba eh wani lokaci yana kara haka da yawa na hadisi na farko an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت وفي لفظ ما كنا نعرف انقداء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالتكبير ولنا حديثين دي guda biyu hadisi na farko yana da ƙari hadisi na ƙarshe kuma ƙarin bayani ne hadisi ne daga abdullahi dan abbasin Allah ki ƙara yadda da su da shi da mahaifinsa saboda mahaifinsa babban annabi ne ki kuma abdullahi kanin annabi ne kuma yana ɗaya daga cikin samarin sahabbai waɗanda suka haddace hadisan annabi masu yawa sa'annan kuma annabi ya yi masa addu'a Allah ya sanar da ki fassaran alkur'ani kuma Allah ta'ala ya karbi wannan addu'a ya sanar da Abdullahi dan Abbas fassaran alkur'ani tunda annabi ya yi masa addu'a ya ce Allah ma'allim tawila a tawil ana nufin fassaran alkur'ani saboda a tafsiru wa tawil wani lokaci ma'anansu guda ɗaya ne وما يعلم تاويله إلا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب saboda haka tawili yakan zo a matsayin tafsirin Qur'ani tafsirul Qur'ani yakan zo a matsayin ta'wilul Qur'ani ina fata an gane wani lokacin an zo tantancewa ne da baje abubuwa to shi ne wannan sai a sake a nan wannan a sake a nan sai a bambanta su annabi ya yi addu'a ma abdullahi dan abbas kuma allah ya karbi wannan addu'a na sanar da ke fassarar Kur'ani. sannan kuma wani lokaci yana da tsoro da yawan fargaba annabi ya yi masa addu'a ya da kirjinsa da ba iya hawan doki tun da annabi ya masa addu'a ya da kirjinsa kai ka ce tsoron ya fita ta baya in ya hau kan doki sai ya zauna duk wanda za a zauna ki akan dabba yana karami ba zai iya zama ba to tsoro ne eh goro ne yakan sa ki aka dora ki akan akan rakumi ko kuma akan doki ko akan jaki ba zai iya zama ba to tsoro ne yana gwada cewa wannan akwai wannan sabuwa a rayuwarsa ba zai iya aiwatarwa ba eh don bai kamata a samu wannan tsoro ba da wanda za a ce ya hau bishiya ba zai iya hawan bishiya ba ba ku ganin mutanen da mutum yana fitsarin kwance menene maganin fitsarin kwance a ɗora ki akan kura idan mai wasa da kura ya zo sai a ɗora ki akan kura wani abin mamakin aka ɗora ki akan kura shi kenan sai ya tsorata dama wani lokaci fitsarin kwancin sakalci ne sai ga ya rabu da wannan to abdullahi dan abbas babban sahabi ne Allah ta'ala ya masa tsawon kwana wanda ya karantar da al'umma abubuwa da dama shine yake bayanin cewa anna rab'a sauti bi zikri lalle daga murya da ambaton Allah da zikiri daga murya da zikiri shine ambaton Allah ba yadda waɗansu suke akan kwalta ba ya daga murya da ambaton Allah hina yansarifun nasu min almaktuba a lokacin da mutane suka idar da sallah a sallan balilla kana ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakan ya kasance tun zamanin annabi sai dai kuma mafiya yawa masallatan mu ba cika yin haka ba sai wannan hadisi kam aiki da shi ba ma aiki da shi wannan shine gaskiya eh wannan shine gaskiya ba mu aiki da shi ga dai abinda Abdullahi dan Abbas ya fata kuma abu ne zahiri ana idar da sallah duk wanda yake kusa yana ji yakan gane cewa an idar da sallah saboda kowa zai rinka ambaton Allah subhanahu wataala ba wai hada baki ake yi ba malamai sun ce haɗa baki a ambaci Allah kuskure ne ba ce a haɗa baki ba kowa ya yi nasu eh ya sa addu'a ma ake ce kowa ya yi addu'ansa ba za ka yi ta tattakura mutane ka tattara su waje guda ka ce sai sun ce amin ba sai a wannan wurare kamar alkunut nana alkunutu a cikin sallah saboda liman yana addu'a kai ba za ka yi addu'a ba dole ka bi shi misali yanzu a take da karatu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya daidaita mana al'amuranmu Allah ya kiryar da shugabanninmu yara masu rikici fitinannu Allah ya kiryar da su ai kaga wanda yake sauraron zai ta ce amin ne ko ba ka bane amma bayan an idar da sallah a ce to kike na kawo salatin annabi goma a yi kaza da kaza a kawo goma abu kaza a karanta alam nashara Allah ya bude mana kirjin mu eh wani lokaci ma za a ce a karanta wata sura sai kaga irrelevant in ji turawa wato abin ma ba relevant bane irrelevant wato abin bai hadu ba sai a ce a yi akwai wani malami da muke tare da giyafoci shi da ya gane a kawai lokacin na so ya yi gangaci kawai sai ya zo ya ce daman wani malami ya ce salatin annabi goma alam na kira gida uku ina atsaina sau biyu in aka je aka ce to malamin bismillah sai ce to ayi bismillah sau dubu sai ga wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan eh yanzu alhaji aminu sun ta fama da wannan malami a aikin haji shi zai kirkiro nasu daban in ka ce masa ya haka zai ce ba kirkirowa ba ne bismillah sau dubu to ya za a gama bismillah sau dubu a cikin addu'a kuma sai an yi an yi in an jima kaɗan sai zai ce subhanallah sau miliyan na kawo kai ko ba ka sun so sai ce to ya kaza a gane eh abin kirkira ne Allah ya kyauta na'am idan aka idar da sallah saboda mutane suna ambaton Allah za su daga muryarsu amma ba barkatai ba ba bisa rashin tsari ba to duk wanda ya zo kusa da masallacin zai ci kuma zai gane cewa an gidan da sallah eh kun san yana da kyau a ringa karanta abu ana bayani dalla dalla gaskiya ba ma yi ba mu wannan qala ibn abbas abdullahi dan abbas yayi karin bayani yace kuntu a'lamu yace na kasance ina ganewa idan sarafu idan suka idar da sallah bi zalika da haka idza sami'tuhu idan naji kun ga duk wanda ya makara idan ya ji yakan gane amma mu yanzu sai dai mutum ya gane ta lafika cewa liman yayi sallama amma mai yiwa yana cikin harabin masallaci ba zai ji ba saboda kowa idan zai ambaton Allah ko yake a hankali yake yi waɗansu limaman ne ma za ka ji sun ɗaga murya kafin su kashe lafika eh ana yin sallama sai ka ji suna astagfirullah astagfirullah astagfirullah wani lokaci yana da kyau a yi haka domin saboda me saboda mutane su san menene ake faɗa duk da kasancewa akwai waɗanda suka yi fasara suka ce da haka ake yi da haka ake yi da mutane suka iya sai aka faɗa ga murya to amma babu dalili a zahirance wanda aka rubuta akan haka tunda har Abdullahi dan Abbas ya ta faɗin wannan magana kun ga kenan wato a zamanin su so haka suke yi ina fata an gani wa fi lafzin a wani lafazi ma kunna na arifin kida a salati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba mu kasance muna sanin muna sanin ƙare sallan annabi ba illa bi takbir sai ta hanyar kabbara malamai anan sun ce kabbara anan zikiri ake nufi ba wai idan annabi ya yi da sallah ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duk da kasancewa akwai malaman da suka fassara da haka suka ce ana idan da sallah mutum zai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar liman zai yi mamu ma za su yi nasu ina fata an gane amma akwai malaman hadisan da suka ce bi takbiri din nan shine bi zikiri da aka ambace yake a hadisin farko ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wanda a ƙasa zai ambata mana ga irin samful din wato ainihin addu'o'in musamman hadisi na biyu kai hadisi na 134 an warradi maula al-mughira bin shuba radiyallahu anhu qala amla alayya al-mughira bin shuba fi kitabin ila muawiya radiyallahu anhu إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفقت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات نعم محل شاهد نام شينه فرق من حديثي hadisi na ɗari da talatin da hudu a warra hadisi ne daga tabi'i da ake kiransa warra maulal mughira bin shu'ba shi kuma yantaccen bawa ne na al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhu shi kuma yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tunda yana da bawansa wanda ya yanta shi kuma bawan ya iya rubutu shine wata rana sai ya kira ki sai ya ce zo ka zauna za ka rubuta wasiƙa ma khalifa ka rubuta masa saboda sahabbai da yawa ba su iya rubutu da karatu ba su sun dogara ne da kwakwalwansu amma a zamanin annabi an samu marubuta wajen kusan arba'in da wani abu ne arba'in da wani abu waɗanda suka rubuta wahayi kutabul wahayi arba'in da wani abu ne amma ba su da yawa kaga ba su kai hamsin da wani abu kuma annabi yana faɗa inna ummatun ummiya la naqra wa la naktu yace mu mafiya yawa al'ummai ne ummiyai ba mu iya rubutu da karatu ba amma Allah tabaraka wa ta'ala yace muke su da hadda shi yasa in baka iya rubutu da karatu ba ya kamata kana haddace abubuwa in baka haddace abubuwa to ka zamo daushe an san dauke ko amma samarin nan ba san dauke ba eh amma ba wani lokaci a goro kuma in kana son ka samu lafiyayyen goron da ba zai saka mura ba sai ka ce a baka dauke haka ne ko eh amma ba hauke ina son ya kushe ka ya mai ka wato babban magidaje ina zai ce maka dauke kawai eh da hausa haka yake fada saboda haka suna da kwanya kuma Allah tabaraka wataala ya ya sanya annabi bai yi rubutu ba bai yi karatu ba amma ga kiran saukar masa da alqur'ani ya haddace ko da yake da farko annabi yana shan wahala in an fada masa sai ya ta maimaitawa Allah ta'ala ya ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina la tuharrik lisanaka litajala bi inna alaina جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فتبي قرآنا ثم إن علينا بيانا karka motsa harshenka ma an zanna alaikal qur'ana saboda wahalan da yake yi amma yanzu baka yawaita maimaita alqur'ani ban baka yasa a bazullewa zai amma annabi saboda Allah ne ya turo ki yace sanu quri uka wala tansa ko bai maimaita ba ba zai manta ba eh ko bai maimaita ba ba zai manta ba saboda shi ne tushe na ainihin risala shi ne sanu ƙuri uka falatansa illa mai sha Allah to illa mai sha Allah abinda duk aka mantar da annabi to an soke hukuncinsa abinda duk aka mantar da annabi an soke hukuncinsa amma kaga kai yanzu kai hadda in baka yawan maimaitawa wallahi wata rana sai ka laluma ka ji gaba daya ya tafi yasa annabi yace ta'ahadu hadha alqur'ana fa wallazi nafsi bi yadi fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibil min uqaliha yace ta'ahadu ta'ahadu sai da annabi yayi rantsuwa yace wallahi qur'ani yana saurin zullewa sabuwar dabban da ba a yi mata tabaibayi mai kyau ba a sabon gidan da aka ajiye ta in ba a mata tabaibayi mai kyau ba to za ta gudu ko ta koma wancan gidan ko ta bata musamman ma dabban da aka ɗauko daga daji to alkurani haka yake to don haka nabi Allah tabaraka wa ta'ala ya baki wannan baiwa sannan sahabbai ma aka samu waɗanda suka haddace alkurani su ma suka yi iyaka kokarinsu ba su rubutu da karatu ba su da yawa ya za lokacin da aka yi yakin badar aka kama farsunonin yaki a ciki sai aka tsagunta wa annabi aka ce akwai waɗanda suka yi rubutu da karatu a cikinsu ya ce to ba za mu sake ku ba sai kun koya wa yaranmu rubutu da karatu sun koya wannan shine ladan fansan da za a fanshe ku kuma abin da ya faru kenan na'am to almugira bin shuba Allah ya kaddara yaronta ya iya rubutu da karatu sai ya ce bari ya rubuta ma khalifa takarda wannan takardan da zai rubuta bari ku ji abin da ya fada ilimi ne na musamman ya karantar da khalifa amla alayya almugira bin shuba yayi shifta gare ni shine amla yumli imla'an yayi shifta an san shifta ko shine dictation ya yi dictating ɗin maganar amla alayya ya yi shifta gare ni ya yi dictating ɗin magana wato saƙo almugira bi ne shuba fi kitabin ila muawiya ya rubuta takarda zuwa ga muawiya mecece take cikin takardar inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace lalle annabi kana ya kasance ya kulu fi duburi kulli salatin maktuba yana faɗi a bayan kowace sallah ta farilla da yake fada la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ki kadai wahdahu la sharika la shi kadai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd mulki nasa ne kuma godiya ta sace wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah ba wanda ya isa ya bada ya hana abin da ka bayar wala mutiya lima manata ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jatti min kal duk wanda yake gadara da wani matsayi ko wani kuɗi ko wani abu mai muhimmanci to wannan abin ba zai masa amfani ba matukan bai bi Allah ba shine aljaddu anan ba ana nufin kaka bane da zan fassara da haka sai na ga wani zai rike fassarar idan na yi wala ya fa'uzal jaddi ba zai amfani ba zai amfani ma'abucin kaka minka da gare ka aljaddu kakansa ba to ba haka ke nufi ba aljaddu kaka aljaddu alhaddu rabo rabo ta ainihin wadata dukiya ko ƙarfi ko experience ko ta exposure ko wani abu makamancin wannan shi ne aljaddu sannan ƙoƙari ma na fasara shi haka saboda haka duk wanda zai yi babu Allah a ciki to wannan ba zai amfane ki ba walansu kuma suna ce zaljaddi wala yanfa'u zaljaddi wala yanfa'u zalgina mai wadata wadatansa ba za ta amfanar da ke a wajenka da komai ba idan bai bi Allah saboda haka duk kuɗinka in baka bi Allah ba ba inda zaka je duk mulkinka da sarautanka in baka bi Allah ba ba inda zaka je duk lafiyanka da ƴaƴan da ka tara da ƙarfinka in baka bi Allah ba wata ran sai ka zama abin tausayi kamata yayi idan Allah ya baka waɗannan kai amfani da su wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda wannan abu yana da jaddada mana tauhidi ne ana faɗa mana matsayin Allah ne eh tunda Allah shine mai azurtawa kuma zaka gwada ma Allah kai kana da wani abu ne za ka yi irin na kafiri la iruditu ila rabbi la jidanna khairan minha munqalaba ko kuma wala iruditu ila rabbi idan na koma wajen ubangiji na sai an bani fiye da abin da aka baka to kai kana ganin cewa kudi zai amfani ran tashin kiyama idan baka yi da'a wa Allah ba ko mulki na gwamnati ko na siyasa zai yi amfani ran tashin kiyama idan mutum bai bi Allah ba ko mai sarauta sarautarsa za ta amfane ki a wajen Allah don ya gada alhali bai biyayya wa Allah ba ba zai yiwu ba wannan shi ne saboda haka ya ce ka rubuta wannan addu'a ya ce sun mawafattu ba da zalika ala mu'awiya ya ce bayan an waɗansu lokatai bayan wani lokaci sai na kai ziyara wa mu'awiya lokacin yana kalifa a sha ba sami tuhu ya murna sabi zalik sai na ji yana umarni wa mutane da haka ashe da aka tura masa wasikan ya karanta ya haddace duk lokacin da ya zo jawabi shine khalifa shine liman shine alkali shine komandan yaki eh su da haka suke yi ai tsarin sarakuna wannan tsari ne sarakuna su ne sarakuna shugabannin mutane su ne limamai masu jagorancin sallah kowace iri ce su ne alkalai masu jagorancin shari'a kowace irin shari'a kuma an je wajen yaki su ne kwamandoji amma daga baya sai abin ya zama yana baya-baya aka fara naɗa sarakuna matsorata wanda ba za su iya zamowa kwamandoji ba aka zo ana naɗa sarakuna jahilai wanda ko fatiya ba su iya ba a zo a naɗa sarakuna wanda yake nan ma jahilai ko a halari ba su iya ba to da me za su yi shari'a mutumin da bai iya halari ba ko kawai ma bai iya ba wa haddis wala haram Allah kyauta. Na, yace da na kai masa ziyara sai na ji yana umarni da haka, ake idan ka ji ingantaccen abu ya kamata kai maka sanar. Eh, tun da an ce annabi ne ya aiwatar, to kaga tun da annabi ne ya aiwatar abin da ake so a yi kenan. Sai dai kuma hadisin bai kare ba yanke mana hadisin haka yi, shi yasa ya kawo mana karashin hadisin a ƙasa. Menene karashin hadisin? وفي لفظ أظن لفظي كان ينهى عن كيل وقال النبي يهنى كيل وقال منين كيل وقال أنت يا تي tsegumi tsegumi wannan kuma abin da muke ya yanzu ke za da mutane suna zaune a bakin hanya kana wucewa sai su kama tseguminka yadda ka san rayuwarka a tafin hannunsu take wani sai ya ta kawo ƙarya yana ta faɗi an ce ai wane ya ce kaza mana shugabanci ba a sanna kai yana daga cikin abin da ke kawo fitina eh saboda haka ko shugabanci na siyasa ko na gwamnati ko na sarauta ko na masallaci ne na addini qila wa qala ba alheri bane annabi ya hana in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين وإداءة المال da tozar ta dukiya me yake nufi da tozar ta dukiya almubazzaranci eh almubazzaranci wala tubazzir tabdira in almubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura to da so ake magana da masu kudi ake magana don su ne masu almubazzaranci kai talaka hannu baka hannu ƙarya ba da kai yake magana nan ba ana magana ne da masu hali masu ida'atil mali to wanda ma suka fi ida'atil mali sai manyan ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa ku yi haƙuri ban sani ba ko akwai 'yan uwanku manyan ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa amma su suka fi kowa almubazzaranci yanzu yadda ake wahalan mai dinnan za ga sun suna tafiya da motoci birje haka ne ko amma ran da aka zunguro mutum fa sai ga yake ya buya a 406 mai duhu ina jifa-jifan suke a gaskiya ne duk sun bata saboda in kaje kai bincike da kudin waye ake da kudin gwamnati kudin da ya kamata ya aiki wa mutane in ainihin kudin aljihunsa ne ko ba zai yadda ya samu ai wanda ya san mutuncin kuɗi shine ɗan kasuwan da ya nemi kuɗi cikin wahala kuma Allah ya baki kuɗi shi ya san mutuncin kuɗi amma kaga ɗan siyasan da ya samu kuɗi a banza ya san mutuncin kuɗi ba da ma'aikacin gwamnatin da ya samu dama ya tara kuɗi bai san mutuncin kuɗi ba ire-irensu ‘ya'yayensu sun fi ba mu wahala a makarantun gaba da sakandare su kuli don ka tambayi malaman sakandare ma za ka samu ya'yan waɗannan sun fi ba da wahala ba ga mutum ya zo ya rike laptop kuma jahili ne kansa yadda ka san kwakwalwansa yadda ka san toka duk gata an gwada masa amma kuma bai da kwakwalwa saboda an sakalta ki da dukiyan da ba ta halal ba sai Allah ya jarabe su da kayuka irin da kifi Allah kyauta wa ida'atil mal annabi ya hana tozarta dukiya to Allah ma ya hana shine wala tubzir tabdira wa kasarati su'ali da yawan me yawan tambaya wasu malamai suka ce haka har kawai sai ka zo ka zo na kai ta tambaya yanzu na ba da dama na ce ai ta tambayo karatun ma ba za mu yi ba sai za muke hanawa ka laga hannu sau ɗari ba zan baka dama ba saboda nema akwai abin da na shiryo to waɗansu kana ba da dama su rinka tambayoyi kenan eh ko ba tsari ba ne sannan na biyu wa kasarati su'ali da yawan roƙo saboda hadisin kabisa ba a roƙo sai a bisa dalilai guda saboda a cikin roƙo akwai bala'i waɗanda aka ba su dama su yi roƙo mutum na farko shine wanda talauci ya buge shi duk wanda ya gaishe a kiɗime yake saboda tsaban talauci har ka ji danginsa suna cewa kai kiɗiman wane ya kamata a taimake shi to ya halatta ya je roƙo amma ba irin wannan roƙo na bakin hanya ba yanzu waɗansu ma kwanan da an kama su ko a Lagos ne ko ina ne daga wanda aka same shi da miliyan biyu sai mai dubu ɗari takwas sai mai miliyan uku eh wani daman ya fara ya gane abin shi kenan zai je can Abuja ko Lagos yana tara kuɗaɗe a nan azari kuma sai ka samu yana da gidajen haya ana samu ko ba samu ana samu ko ya je saudiya yana roƙo a nan hazari kuma yana da gidajen haya har da manyan gonakai hektar hektar amma mutumin da talauci ya buge shi kowa ya gan shi ya ce wane yana fama da talauci to ya halatta ya roƙo kaga kenan ko bai roƙa ba a taimake shi Allah tabaraka wa ta'ala zai taimaka sannan na biyu mutumin da yake da dukiya da yana da kudi amma yanzu ya tsiya kun san ba mai karamin imani ba ne zai yi kudi ya tsiya ce kuma ya zo ka ganke a natsi ciwon hawan jini bai kama shi ba ciwon suga suga ne ko shuga ne bai kama shi ba yana da wahala saboda Allah tabaraka wa ta'ala bai yi alkawarin idan ka yi kudi za ka mutu da kudin ba ko in ka samu mulki zaka mutu da mulkin ba ko in ka samu sarauta zaka mutu da sarautan ba ko lafiya ko karfi a amma ilimi in dai har kayi ilimi din to zaka mutu da ilimin sai dai kuma yana iya yiwa mai amfani ne ko mara amfani shine bambanci saboda hadisi ya tabbata inna allaha lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya kwace ilimi daga malamai intiza'an yantazi'uhu anil ulama walakin sai dai a hadisin yace yana karban ilimi ne da karban malamai sai dai yace wani ya mutu ko kuma irin nasu kenan to kaga mutumin da yake da dukiya dukiya ta tashi to ya shiga rikici ya halatta ya roko saboda haka wani lokaci ana samu ɗan kasuwa ko masu kuɗi ko abin nan da mutum yana da kuɗi zai ce da Allah ka taimake ni saboda yana ganin kana da ƙarfi to ka danna zuciyanka ka taimake tun da ka ji yayi roƙon nan da yana da kuɗi to kai ma ka yi tunanin wata rana fa za ka bada cikin wannan eh banda yan ganganci yan son banza don ana samun yan ganganci yan son banza to mutum ne zai zo ya roke ka yana son ka taimake shi da naira dubu biyar sai wani abu ya faru ya sunkuya sai wayan dubu ɗari sai ta faɗi aljihunsa tsakani da Allah ya za ka yi dake to mutumin da ya tambaye kama dubu biyar sai wayan dubu hamsin ta faɗi aljihunsa za ka taimake shi sai zai ta maka wani kwane-kwane wani ya ɗauko motarsa wai mai ya kare a mota Allah ya gata malar da Allah na to in za ka zo gida na dole sai ka hau mota sai ka hau mota ka gani to musamman a zamanin yanzu akwai masu irin wannan roƙo na ganganci don mutum ya yi na ganganci karka taimake shi na karshe shine wa rajulun tahammala hamala fa hallat lahu al mutumin da ya dauki nauyin sulhuntawa a tsakanin mutane akwai rikici tsakanin wani yana azare wani yana bauchi to ya halatta ya roko ya ce don Allah ya taimaka mana da taimako da zamu yi amfani da wannan kuɗi domin zirga zirga da kuma sasantawa amma ba haka ba duk mutumin da ya yawaita roko tsoron tashin kiyama zai tafi da fiskarsa babu nama zai je gaban Allah da fiska babu nama Allah ya tsawaki na'am wa kana yanha an an uquqil ummahat annabi yana hana ai tawaye ma uwaye mata me yasa aka ambaci iyaye mata nan eh ka lura mafiya yawa waɗanda aka yi musu tawaye tsakanin iyaye mata da iyaye maza an fi wa mata wani uba yana duka wani kuma in ba a masa biyayya ba dinkin sallah ma ba zai yi ba menene ma ba zai yi ba saboda haka ku bincika ku iyaye maza wani lokaci yana muku biyayya ma ba don Allah ba eh sai ku rinka saita su to wajen haƙƙi haƙƙin uwa ya fi nauyi tunda wani ya tambayi annabi wa ya fi cancanta in masa da'a in masa biyayya tsakanin uba da uwa sai manzo Allah ya ce ummuka mahaifiyarka ya sake tambaya yake ummuka mahaifiyarka ya sake tambaya yake ummuka mahaifiyarka ya sake tambaya yace abuka babanka fa adnaka fa adnaka sai uba idan ya zo sai babban wa sai ya hau matsayinsa daman haka yake yi sai wannan ya bi bayan wannan amma kaga uwa hasa uku aka mace ta duk da kasancewa uba shi ya nemo ta to ita tana da rauni eh tana da rauni kuma idan an samu hadin kai tsakanin uwa da uba uwa za ta rinka ce ka saurari babanka ka saurari babanka to kada a raina ta ta waye wa iyaye hatsari ne babba don yana daga cikin abin da yake sanya mutum cikin talauci eh ɗaya daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala baya bari sai an je lahira shine mutum ya tawaye wa iyayensa sai ya gwada sakamakon wa mutum tun daga nan duniya kafin a je lahira ba zai bari a je lahira ba saboda haka yi kokari ya kiyaye ko da ba su tambayin wani abu a rinka ba su abinda za su rinka jin daɗi yawa suna addu'o'i da sauransu na wa wadil banati da kuma turbude mata wannan zamanin jahiliya ne suna turbude mata saboda me saboda tsoron talauci وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كبير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينفقه على هول أم يدسه في التراب ألا ساء ما يقومون وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أو تكر قراءة قتلت بأي ذنب قتلت قتلت saboda wani laifi ta yi aka turbuɗe ta zamanin jahiliya suna yin haka a zamanin yanzu fa eh aka ko masu turbuɗe yayayensu ya za ka yi ka zo ka auro ba zaura a nan ka auri ba zaura a can yayu ka je ka ga wata ba zaura a kofan gabas ka sake auro ta ka zo ka je ka ga ba zaura ka aura sun zo sun jibga maka yaya daman ba su gama haihuwa ba kuma ‘ya'yan nan sai kasance baka ba su abinci baka ba su duk ƙashi ya fito duk idonsu a waje yake rashin lafiya ya kama su suka mutu ɗaya bayan ɗaya ka je lahira sai Allah ya tambaye ka eh saboda karka zo ka ce ai a ai Allah kai ka bani kai ka bani ƴaƴan shi ya baka zaurawan yi da gaje ka nemi zaurawan ai ba ki yace ka je ka nema ba wannan mun dan kwatanta ne haka wa man in wahatin tofa an sake maimaita wa man in shine hanawa rowa wa yamnauna almauna rowa ba ta da kyau in ka ga mutum marowaci ne to ka binciki imaninsa ko da yake ba kai ne mai hukunci ba duk wanda ya san yana rowa ya binciki imaninsa kawai wahatin shine kuma kawo yawan roko kun ga an sake maimaita mana kowa ka je wajen sa hati alhaji aminu hati malam hati ya dan yi noman sa hati kowa ka ce hati ya baka kawo bai da kyau waɗansu sukan mai da roƙo ɗabi'a sai ko jiya ma yana tashi da karatu wani ya fitar min da takardar asibiti ya ce gashin nan kaza kaza kaza ashe ba karatun ya zo ba ya zo maulani oke sai na ce to babu damuwa na laluma dubu ɗaya zan ɗauko in baki nake da niyya sai na gana ɗauko ɗari biyar sai na baki bayan na baki kuma sai ya banni ina ina sakataren alhaji aliko eh sai ya tare ki tsakaninmu da ke ba nisa sai ya sake fitar da takardar maganin ne wannan ki yake sa wallahi ko gaskiyan ka zaka je kai roko ba za su saurare ka ba wala gaban mu yayi amma ya ba mu baya je ya tare ki yana ta roƙon sa kuma na faɗi haka ne in akwai wanda suka zo ma mutum ya tare ni zai gani wannan kenan to amma kun san mun shiga wani babi ne saboda hadisin ya kawo mana hadisin ya kawo mana tarin bayani idan aka idar da sallah immediately mutum yana gama idar da sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan ya tabbata اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام wannan ya tabbata malam bai kawo ba sannan sai na gaba shine abinda malam ya kawo la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir gaba ta farko gaba ta biyu اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد gaba ta uku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar shine zamu karanta hadisin gaba an sumayyin maula abi bakar bin abdurrahman bin al-harith bin hikam an abi salih al-sammani an abi hurairah radiyallahu anhu أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويوتقون ولا نوتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تصبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا وفعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعد أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين ورجعت إلى أبي صالح فذكرت ذلك له فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين وانا حديث سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن حكام عن أبي صالح الصماني أبو صالح الصماني أنا رجعت كم من ينتابعي almajiri ne na abu huraira Allah ki kare dare ana bi huraira ta radiyallahu anhu abu huraira kuma kowa ya riga ya sani babban sahabin annabi ne mai daraja yace anna fuqara almuhajirin fakirai waɗanda suka yi hijira waɗanda ba su da komai atau rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qalu sun zo wajen annabi suka ce ya rasulullah suka ce ya manzon Allah mun kawo kara ne zahaba ahlud dusuri bi darajatil ula ma abuta wadata sune ahlud dusuri eh al-aganiya ahlul gina ma abuta wadata sun tafi bi darajatil ula da ainihin darajoji mafi daukaka wannan imil muqim ga ni'ima madawwamiya a duniya sun ji dadi an je lahira ma su ji dadi kala wa ma zaka sai annabi yace me ya faru yaya haka ya kasance kalu suka ce yusalluna kama nusalli wadannan mawadata suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi na ramalana da na nafila kamar yadda muke yi wa yatasaddaquna wala natasaddaq inda muka bambanta suna sadaka ko ba mu iya sadaka wa yutiquna wala nuti suna yanta bayi su sai bayi su yanta su mu kuma ba ma iya yanta ba sai annabi ya ce to na gani wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai annabi ya yi hukunci sai annabi ya ce afala uallimukum shay'an shin kun talakawa wato talakawa matalauta ba zan sanar da ku wani abu tudriku na bihi man sabaqakum wanda za ku riski waɗanda suka tsere muku ba wa tasbiqu na bihi man ba'dakum kuma waɗanda za su zo a bayan ku ku tsere musu wala yakunu ahadun afdala minkum babu wanda zai kasance ya fi ku daraja da falala illa man sana misla ma sana'at sai wanda ya aikata irin abin da ka aikata kalubala ya rasulallah suka ce muna so ya manzon Allah ya musu wannan tambaya duk da kasancewa sun zo sun nema amma sai ya musu wannan tambaya domin saboda su da rikewa qala sai annabi yace to ga wani simple abu abu ne mai sauki to sabbihuna ku yi tasbihi ku ce subhanallah wa tukabbiruna ku yi kabbara ku ce Allahu akbar wa tahmaduna ku yi godiya ku ce alhamdulillah dubura kulli salatin a bayan kowace sallah to kun ga wannan bai gwada sallan farilla ba hatta sallan nafila a can an ce ba da salatin maktuba ko dubura salatin maktuba ko aqiba bayan sallah ta farilla amma nan aka ce dubura kulli salatin kowace sallah wannan ya gwada da farilla da nafila kuna iya faɗin haka ku faɗi wannan salasan wa salati na marra sau talatin da uku eh sau talatin da uku in kai tasbihi talatin da uku ko kuma tasbihi da takabiri da tahamidi talatin da uku zai kama nawa kenan kowanne yana da nawa kenan wadda ke za mu zo mu yi karin bayani kala abu sale abu sale ya ce wato almajirin abu huraira radiyallahu an ya ce faraja a fukara ulmuhajirina sai fakiran muhajirai suka dawo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayan kwana biyu sai suka dawo wajen annabi fakalu suka ce ya rasulallah suka ce ya manzon Allah yanzu ne kan muka kawo kara sami'a ikwanuna ahlul amwali dan uwanmu ma abuta dukiya sun ji labari bai ma fa'alna da abin da muke aikatawa ko abin da muka aikata kuma suka bincika aka ce annabi ne yace fa fa'alu mislahu sai ma su ma sai suka aikata watan kwatin irin wannan to zakani da Allah da annabi ya bada wannan tasbihi da za a rinka yi bayan kowace sallah sai yace na talakawa ne kawai to inda aka samu matsalar kenan amma tunda su suka zo suka tambaye to an ba su to yanzu suna son a yi iyaka eh a ce talakawa ne kawai duk mai kuɗin da ya subhanallahi talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku wallahu akubar talatin da uku bayan kowace sallah rusheke ne yau abin da suke so a yi wannan hukunci ke na kaga an bambanta eh fakala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gudan bakin annabi sai ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha ya tsaya wannan falalan Allah ce yana ba da ita ga wanda ya so Allah ya baka kudi ya baka daman yin ibada ba kowa yake samun wannan ba saboda in kana da kudi akwai abubuwan jin daɗi AC kawai in ka sa za ka kwana da AC mutane suna ta fifita a lokacin zafi in ka bar fifita sauro ya cije ka in kana fifita ko to ba za ka yi bacci ba to da wanda za ka ji sannan ma in wajen azumi ne shi fa mai kuɗi idan zai yi suhur tuwon shinkafa miyan kayan ciki eh tuwon shinkafa miyan kayan ciki wani ma tsohon sai mobita zai ci sannan ya samu shayinsa mai kauri idan ya bude tek sai ya abin nan tuttu da shi duka sannan ya samu ruwan faro gora guda ya dora a kai to kai za ka yi zuwur mai dame za ka yi zuwur ai kaga ko wajen azumin ma akwai bambanci to ya zo buɗe baki za ga wani mai abin na ya riga ya tun da ya riga ya cika cikinsa yana buɗe baki kawai dabino zai ci guda uku kai kuwan an baka sai ka ci bakwai shi ya ci guda uku ya sha ruwa kai ka ci bakwai ka sha ruwa zai ce to an mu shiga sallah ma kana ce a kai sai ka samu kunu ka kurba sai ka yi kaza shi ba abin da ya dame shi in ya zo buɗe baki farfesun rabin kaza farfesun bandan kifi sannan kuma ga ainihin farfesun kafa ga dankali da kwai duk an hada masa wannan yanzu mutumin da ya yi buɗe baki da wannan gobe yanzu a taki da azumi sai ya sake suhur an yi taki da asuba kwankwatsar ruwa zai yi kai kuwa da asuba za ka ci dumame sannan ka samu wannan ruwa mai abin na wannan kunu mai ɗinka ciki Allah kyauta to kaga da bambanci to idan mai hali ya yi suhur da wannan abin idan aka zo da yamma shi ba zai ringa ganin mutane biyu ba kai ko baka yi suhur mai kyau ba kana ganin mutane biyu tsakani da Allah bayan sallar la'asar kai talaka kana karatun Kur'ani mai kake fahimta wallahi alamu shi kuma yana karatun Kur'ani kaga shi zai bi ka fahimta to kaga ko wajen lada ma dole ya samu ke sa Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dama ya baka kuɗi kai amfani da shi wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala na'am sai sa annabi ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha qala sumay fa haddathu ba'da ahli bi hadha alhadith yace sai nazo na bada hadisin nan ma wadansu daga cikin iyalaina sai na fala musu fa qala ka ji wani fa da kokari da karambani yace wahimta eh yace babai kai wahami ne baka fahimci abin daidai ba innama qala ay ruwayan an ce tusabbihullah kai tasbihi salasan wa salatina 33 wa tahmadullah ka gode wa Allah salasan wa salatina 33 wa tukabbirullah kai kabbara wa Allah salasan wa salatina 33 nawa kenan 99 to abinda zamu fahimta wancan na baya duka in kace subhanallah wallahu akbar walhamdulillah domin haka yazo shi yasa ko kai kwan gaba kwan baya babu matsala subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar mu haka muka sabu bai don kace subhanallahi wallahu akbar walhamdulillah ko kace alhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi yayi ina fata an gani eh adadin ne don ka faɗi haka kai 33 ko wanda zai kama na wani ne sha uku uku ne ko ne sha uku uku ne zai kama ne? ok rodu ɗaya sun tafi abin nan ɗaya dama a tsarin shi ne guda na farko bari yi bayanin sa yanzu na farko subhanallahi goma walhamdulillahi goma wallahu akubar goma talatin kenan akwai ruwayan da ta gwada haka subhanallahi goma alhamdulillahi goma wallahu akbar goma wannan na yan kasuwa ne kuma na yan kasuwa bane suna waya waya su je sun rufe shagunan su za su koma shagunan su sannan na biyu subhanallahi sha daya walhamdulillahi sha daya wallahu akbar sha daya in ka hada su duka sun zama talatin da uku kenan amma wannan sha daya wannan sha daya wannan sha daya haka ne kowanne sha ɗaya ɗaya shine talatin da uku bai ba sha uku uku da na ce abin nan ba ina fata an gane sannan mataki na gaba subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kenan sannan bayan sallah kowace sallah kana iya subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 kuma irin wannan samful ɗin zikiri shi ake ambatawa yayin da aka kwanta bacci don na kwanciyar bacci subhanallah 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 34 ya ba da dari kenan subhanallah 25 alhamdulillah 25 wallahu akbar 25 la ilaha illallah 25 nawa kenan guda dari kenan shi ma akwai hadisin da ya tabbatar da haka ina fata an fahimta yawo wannan kenan ya ce to sai suka yi gyara suka ce ga yadda abin yake faraja ta ila abi sale saboda haka ya ce sai na koma wajen malami na abu sale fa zakartu zalika lahu fa zakartu lahu zalik sai na ambata masa haka فقال سيتي قل كتي الله أكبر وسبحان الله والحمد لله أتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين yace dukkan su 33 kaga kowanne goma sha ɗaya da yake nan ko eh kowanne sha ɗaya da to amma kuma an ce babu laifi mutum ya ce idan ya zo lissafi subhanallahi walhamdulillahi wallahu subhanallahi walhamdulillahi wallahu subhanallahi walhamdulillahi wallahu سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر kowanne na yi nawa eh kowanne na yi nawa eh don ka hada su an samu nawa kenan to in na sake dawowa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar na sake dawowa na yi nawa to in na daga yatsa guda ɗaya na yi nawa to kowanne talatin da uku ya tafi kenan za ka ta in ka ce subhanallah misali subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah idan yatsa guda ɗaya tana da yanka uku kai uku uku sau biyar zai ba da nawa ka gani to duk wanda ya zauna yin lissafi ka ɗauki lissafin da zaka gani shi yasa muke cewa idan za a yi wannan a yi da yatsu saboda annabi ya ce wa mata ku yi da yatsu kuma hadisin ba ya shafi mata bane har da maza ya ce domin saboda ranar takin alkiyama za su zama muku masu shaida saboda haka in ka rike carbi ko in ma ka rike aduwa in ma ka rike roba akwai na katako ma ko sai dai ba mamaki wanda tijo ya ce ina rikicewa a lissafi don an baka pension ɗinka baka rikicewa wajen lissafi kaga ishe za ka iya tasbihin nan ba tare da ka rike wani abu da za ka yi hidaya da shi ba wannan kenan saboda haka wannan hadisi ya karantar da mu cewa bayan kowace sallah to ga irin wato tasbihin da za a yi shine ambaton Allah to kun ga wannan ya gwada ko da a fili yana iya daga murya musamman ma na farko ai abin da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yake faɗa kenan eh saboda za a ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kowa yana nasa saboda in kowa yana nasa din zaka ji wajen ya dauki dumi yanzu kaman aka yi sallah aka yi sallama daga sallah lima ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mutane ya za su yi sallama da lokacin da suke sallama ba ana ji ba sannan kowanne zai zai yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to ana son a dan daga murya ko da na gefe suna bi eh wannan ba matsala bane sai dai kuma ba ce ka daga muryan ka kai kana da murya ka daga murya kuma yafi na kowa ba liman ne zai iya daga murya yafi na kowa yasa muka ce wajen daga murya din mu ba ma yi saboda me yasa ba ma yi waɗansu sun ce a zamanin annabi ana daga murya ne saboda kowa ya koya bayan an iya to shikenan sai aka bar daga murya domin ma da yawa mutane ba su iya ba eh kaga nan babu wata kofan da za a ce a karanta alam na kira sau uku a karanta inna atsaina sau biyar eh a yi salatin annabi sau goma a nan babu wata kofa sannan kuma a cikin waɗannan ruwayoyi da aka kawo duk maganan addu'o'in sun kare waɗanda aka kawo mana anan ba a ce mutum ya roƙi abin da yake so ba to shi yasa malamai suka ce akwai du'a'u matsala akwai du'a'u ibada du'a'u ibada ana yi bayan sallah ne sai abin da annabi ya karantar da kai du'a'u matsala ana iya yi a cikin sallah kuma musamman a wurare guda biyu ko dai lokacin da kai sujada ko kuma lokacin da ka kammala tahiyya kafin kai sallama to sai ka faɗi damuwanka wa Allah subhanahu wata'ala ko da da yarenka ne wannan shine bambanci sai hadisi na karshe zai yi makaranta hadisi na karshe eh amma lokaci yayi eh lokaci yayi hadisi na karshe maganan jallabiyan da annabi ya ce a canza masa eh riga ce mai zane-zane aka ba da annabi sai shagalar da ke sai ce a canza masa da wanda babu zane-zane malaman hadisai da kansu suka ce bai kamata malam ya kawo wannan hadisi a wannan babi ba a wani babi ya kamata ya kawo a jami'ul salati saboda haka muna iya barin hadisin sai darasin mu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته